صلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo wannan dare na lahadi 12 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1447 wanda ya daidai ga daya ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta hamsin da bakwai a yau za mu ci gaba akan aya ta hamsin da takwas a cikin sura suratul anfal بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين
الله مدوكين تركيته فإما تثقفنهم في الحرب إن حكتر داسو ka samu cin nasara a kansu a wajen yaƙi fasharrid bihim man khalfahum ka yi masu irin kisa wanda zai sa ka watsar da waɗanda ke bayansu la'allahum yadhakkarun dan waɗanda aka watsar da su ɗin su wa'aztu da ganin wanda aka kashe فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة إن كي جزورا يودرا daga waɗansu mutane wanda kuke da alkawari tsakaninku da su kana tsoron kasu yaudare ka su ki cika alkawari wanda ke tsakaninku fambid ilaihim ala sawa to ka watsar da alkawarin gare su ala sawa daidai da daidai kenan kakka yaudare su in akwai alkawari tsakaninku da wasu kai tsoron kasu yaudare ka to ka zo ka yi ilani ka ce mun aji alkawarin da ke tsakaninmu da ku fambin ilayhim ala sawa inna allaha la yuhibbul kha'inin Allah madaukakin sarki bai san mutane wanda suke masu ha'inci فإما تثقفنهم في الحرب إما تثقفنهم إن كساميس كترداس الله مدعوك جزركينا توا واقتلوهم حيث ثقفتموه أي إن دكو كترداس وثم لمن سكتي أنا نفهم لوكة دكو daure su in kuka same su fi fiqaf abin daure wannan shine al-imam al-bukhari ya rajjaha cewa magana ce ake kan yaki magana ce ake akan wanda aka kamike wajen yaki kenan daure shi yafi dacewa da su akan tarda su فإما تثقفنهم في الحرب إن يزمنا كن ترداسو كوكما كن سامت النسرة نتوريسو فشرد بهم من خلفهم تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون التشريد شيء واسد متاني كنان كما سو كشي wajen yaƙi wanda zai sa waɗanda ke bayansu za su wace a tashiridi shi ne watsa mutane wa imma fa imma tafqafannahum fil harbi fa sharrid bihim man khalfahum ka watsar da waɗanda ke bayansu da kashe waɗanda ke gaba in suka ga waɗanda aka kashe to su za su wace ka watsar da waɗanda ke bayansu la'allahum yadhakkarun dan su waɗanda suke da rai ɗin su wa'aztu da abin da ya faru ga waɗanda aka kashe sai Allah ya ce wa imma ta khafanna kaga ana zuwa da imma ana haɗa ta da nuna tauki wa imma ta khafanna min kaumin khiyanatan in ka ji tsoron yaudara daga waɗansu mutane wanda ke da alkawari tsakaninka da su fambir ilaihim ka watsan masu ka watsa masu alkawarinsu ala sawa daidai da daidai nan sai ce fambir ilaihim bai ce fambidhum ba ko kuma fambir lahum sai ce ilaihim don akwai abin da ake ce ma'attabmin ka ɗauko kalima ka ba ta ma'ana ta wata kalima to harafi wanda ake amfani da waccan kalima wanda baka ambata ba sai ka yi aiki da shi sai a gane cewa ka ba wannan kalima ma'ana ta waccan kalima wanda baka ambata ba na bagahu ya jefar da shi amma radda ilaihi kaga na bagahu mubasharatan ya jefar da shi amma radda ilaihi to nan sai malamai suka ce an ba shi ma'ana ne na radda fardud ilaihim ala sawa mai da masu alkawarinsu daidai da daidai kenan sai aka ɗauki wannan fambid ɗin nan aka ba shi ma'ana ta fardud ilaihim au farudda ilaihim ala sawa daidai da daidai ba tare da zalunci ba kuma a fili ka fito ka ce alkawari wanda ke tsakaninmu na aje yaƙi na taimaka ma juna na mun aje wannan alkawarin ba alkawari daga yau tsakaninmu da ku kenan ka watsar da shi ba tare da ka yaudare su ba inna allaha la yuhibbul kha'inin allah bai san mayaudara wannan inna allaha la yuhibbul kha'inin jumla ce wadda yana yiwuwa tana da sila da abin da ke bayanta ai ya zamo Allah maɗaukakin sarki bai san mayaudara zargi ne ga mutane wadda suke mayaudara waɗanda zai zamo akwai alkawari tsakaninsu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su zo su juya wannan alkawarin su birkitar da shi ya zama da sun ƙi cika abin da ke tsakaninsu da annabi kenan zargi ne gare su ko kuma ya zamo fambib ilaihim ala sawa annabi ne duka ake ma magana in ka tashi aje alkawari tsakanin da alkawari wanda ke tsakaninka da wannan kafirai dan saboda ka tsin kayo cewa suna iya su yaudare ka to watsar da alkawarin tsakaninka da su daidai da daidai kuma suna ji sun sani cewa yanzu ba alkawari to sai Allah ke cike ma annabi cewa inna Allah la yuhibbul kha'inin dan Allah bai san mayaudara dan haka kai ma kakkai abin da yaudara ne wannan shine shari'ar musulunci shari'a bata yarda da ka yaudari mutum ba ko da kafiri ne kafiri ba a yarda a yaudare shi ba ya zamana akwai alkawari tsakaninka da shi sannan ka zo ka saba wannan alkawarin ko da tsakaninka da kafiri ne wata rana huzaifa da shi da baban shi za su tafi yakin badar kafirai suka kame su suka ce ai ba za ku tafi ba a ba ba za ku tafi ba ga ku a hannunmu kuma mu alkawarin cewa in kuka je ba za ku yi yaƙi tare da muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ina za ku tabbas wajen annabi za ku to ga kuka hannunmu ko dai mu kashe ku ko mu ɗaure ku ko kuma ku ɗaukan mama alkawarin in kuka je ba za ku yaƙi mu tare da shi ma'aiki ba huzaifa da babanki suka ce sun ɗauki alkawari da suka zo suka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa mun ɗauki alkawari da mushrikai fa sun ce kan mi yaƙi tare da kai muka ɗaukan masu alkawarin haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce nafi lahum za mu cika masu alkawarin wa nasta'inu Allah alaihi kenan gurbin ku ko Huzaifa da kai da babanka za mu nemi taimakon Allah ya ba mu nasara a kansu wannan tsakanin annabi da kafirai kenan ba yaudara ba warware alkawari ba cin amana don haka Allah madaukakin sarki ya ce in akwai alkawari tsakaninka da su kai nufin warware wannan alkawarin to su san an warware watsar da alkawarin gaba gare su ka ce ba alkawari tsakaninmu da ku daidai da daidai inna Allah dan Allah madaukakin sarki tabbas la yuhibbul kha'ilin bai san waɗanda suke mayaudara Allah bai san yaudara ko da ka yaudari kafiri ne
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ya saban na kafaru sabaku kakkafirai fa su yi tsammanin wai sun tsere mamu sun kukuta sun tsira innahum la yu'jizun su ba su iya gagaran mu inji Allah maɗaukakin sarki kafirai waɗanda aka yaƙa da wanda aka bar su kasu yi tsammanin sun tsira sabaku ai sun kubuce mamu sun tsere mamu in ji Allah innahum la yu'jizun su ba su iya gagaran an karanta haka wala tahsabanna alladhina kafaru sabaku innahum la yu'jizun kakka yi tsammani kai annabi kakka yi tsammanin alladhina kafaru sabaku kafirai wai sun tsere sun kukuta ba a samun damar kama su Allah ya ce innahum la yu'jizun su ba su iya gagaran mu an karanta haka wala tahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun an karanta wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun kakkai tsammanin kafirai sun tsira ba su iya gagara Allah to sai ibnu amir sai ya karanta wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu annahum la yu'jizun kakkafirai su yi tsammanin sun tsira sun tsere sun kukuta sai ce annahum la yu'jizun to kaga annahum dinnan da ya kawo maimakon innahum sai ya kawo matsala ga ta ƙira'a ce ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma matsala wadda za ta kawowa ta larabci sai ya sa malaman tafsiri wasu ma suka ce kai wannan ƙira'a sai a aje ta ko bai kamata a yi aiki da ita ba yadda take ba da wannan ma'ana farkon wanda ya fara intiqad nata al-imam ibn jarir al-tabari saboda in ka ce wala ya saban na kafaru sabako kakkafirai su yi tsammanin sun tsere to kaga daga nan jumla ta tsaya kenan innahum la yu'jizun su ba su iya gagara Allah kaga innahum la yu'jizun wannan jumla ce musta'nafa to amma lokacin da ka cewa wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu kakkafire su yi tsammanin sun tsere wala yahsabanna annahum la yu'jizun kad su yi tsammanin su ba su iya gagara Allah kenan za su iya gagara shi an gane kenan wannan qira'a tana nuna kar kafirai su yi tsammanin sun tsira sun tsere kar kafirai su yi tsammanin ba su iya gagara Allah kenan za su iya gagara shi an gane bannan da ke da kwai cikin wannan ma'ana annahum la yu'jizun zai zamo min husbanihim jama'a a gane wani abu inna dinnan anna dinnan akwai wurin da ake zuwa da shi inna akwai inda ake zuwa da shi anna in fara magana kai farkon magana ne za ka zo da kasra ne na hamza amma in ya zama na jumla tana ɗauka abin da ke bayanta ne ko dai fi mahallin raf'i ko fi mahallin nasbi ko fi mahallin jarri to a wannan lokacin ita wannan hamza ta inna kana yi mata fatha ne wannan shi ne ce وهمز إن نفتح لسد مسد مسد لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري همزة إن إن تزو تأيا ورم مصدر تؤيمة فتحة وفي سوى ذاك اكسري إن با وجن ونن با إيمة كسرة to a nan yanzu lokacin da za ka cewa wala ya sabannan ladina kafaru sabako kakkafire su yi tsammanin sun cere nan magana ta tsaya in ka ce innahum la yu'jizun su ba su gagara Allah kenan innahum wannan jumla ce ta daban ba ta da alaka da jumlar da ke bayanta amma lokacin da zaka cewa wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu annahum la yu'jizun kenan wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu kakkafire su yi tsammanin sun cere ولا يحسبن الذين كفروا أنهم لا يعجزون كالكافرين كما سويت أمانا سوبا سوية غاغرة الله كاجة أبن ذي بادا تو إنسو كي أمانا سوبا سوية غاغرة الله كاحنا سو سويت أمانا با سوية غاغرة الله kenan za su iya gagara Allah ɗin an gane abin da ake cewa shine nafiyun nafi isbat to wannan shi yasa malaman suka yi inkarin wasu suka yi inkarin wannan qira'a din ibnul ambari ya ce akwai wannan laɗin ya kamata kurum a maida ta za'ida ce ƙara ta aka yi da an shafe wannan aka maida ta za'ida ita wannan la to sai jumla ta zamo daidai wala ya sabannan alladhina kafaru sabaku wala ya sabannan alladhina kafaru annahum yu'jizun da can ba la yu'jizun bane sai yanzu an zira mana ido haka kawai ba mai cewa haka ne ko ba haka ne ba wala ya sabanna alladhina kafaru sabaqu kan ku yi tsammanin kafirai sun tsere wala ya sabanna alladhina kafaru annahum la yu'jizun to wannan ladin ita ta kawo matsala da ba kan ku yi tsammanin kan kafirai su yi tsammanin cewa ba su iya gagara Allah to in kace haka kenan kana nufin don ka hana su su yi zaton za su iya gagara Allah kenan za su iya gagara shi to a nan in ka janye wannan laɗin sai ka ga magana ta zo daidai wala ya saban nan na kafaru annahum yu'jizuna Allah kakkafire su yi tsammanin za su iya gagara Allah shi kenan magana ta zo daidai an gane ko wannan shine yasa waɗansu malaman suka inkarin shi to wanda suka mai taujihi sai suka ce abinda ake nufi a nan wannan la za'ida ce kenan da ka shafe ta sai ka ga magana ta zo da yi an gane yanzu aka tada wani aka ce sharhi zai yi ka san haka muke masu sai a ce kun gane a jami'a sai ce mun gane sai a ce ishra ka san akwai bambanci tsakanin ka gane abu da kuma ka iya yin sharhin shi to wajen ɗalibai so ake in ka iya abu ka iya ciratar shi zuwa wani ya zama kana da malaka ta al'ifham ba malaka ta faham ba akwai wanda zai iya sharhi ko innahum la yu'jizun bismillah وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Allah madaukakin sarki ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum ku yi tattali lahum gare su su kafirai makiya ku yi tattali gare su mastata'tum bakin iyawarku ku yi tattali ga makiya bakin iyaka- iyawarku min kuwatin abinda za ku yin tattalin nashi na daga ƙarfi wa min ribatil khayli da kuma ɗaure dawakai wanda turhibuna bihi aduwallahi za ku tsoratar da maƙiyan Allah da wannan wa aduwakum da wanda suke maƙiyanku kuma wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wasu kuma wanda ma ba ku san su ba wanda ba su wannan kafiran Qurayshawa ba Allahu ya'lamuhum Allah shi ya san su وما تنفقوا من شيء في سبيل الله duk abin da za ku ciyar da shi saboda Allah min shay'in na daga wani abu yuwaffa ilaikum Allah zai cika maku wannan abin in kuka ɗauka kuka bada Allah zai maye maku gurbin wannan abin wa antum la tuzlamun kuma ku ba a zalunta ku in kuka ba Allah Allah zai cike maku wannan wurin wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl Allah madaukakin sarki yana umarnin al'umma ta musulunci kar ta zamo sakara kan mutum ya zamo mugaffal kana da makiya ba ka masu shiri ba mun faɗa a baya ba idza kana aduwuka namla da a ce makiyinka tururuwa ne falata namlahu shi ne falata namla kakkai je ka yi bacci ka saki baki to allah maɗaukakin sarki yana fargar da mutane wanda suke musulmi abin bakin ciki sai zamana waɗanda suka farga su ne kafirai makiyan musulunci allah ne ya umarci musulmi cewa wa a'iddu lahum ku yi tattali ku yi tanadi lahum ga makiya mastafatun bakin iyawarku ba a ce sai kun kai su makamai ba ba a ce sai kun kai su tanadi ba amma kan ku zamna su suna da makamai ku hannunku biyu kenan ku yi tanadi mastafatun bakin gwargwado min kuwatin na daga ƙarfi wa min ribatil khayli da kuma ɗaure dawakai wanda za a ji yaƙi da su tanada ta dawakai na yaƙi wanda turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wanda da shi ne za ku rinka tsoratar da makiyan Allah da makiyanku kaga wannan aya ta nuna yin tattali saboda makiya wannan ala mustawa ne na daula ko kuma ala mustawal fard ku yi tattali saboda makiya ko dai ya zama na tsakanin ƙasa da ƙasa dole ƙasashe su rinka tanadi na makamai don duniya ta zama la adla illa in ta'adalatil quwa wa tasadama al-irhabu bil irhabi bayan da za a yi ai adalci sai ƙarfi ya zo ɗaya ka tsorata in tsorata wannan shi da ake ce ma asilmul musalla in kasancewa na tanada wani makamin da to sai dai a mutu gaba ɗaya sai ka ga ƙasa da ƙasa ba a shiri ana tsoron juna asilmul musallah ake ce mashi kenan ba sai an zo an buga ba a'a ka san ina shiri ni ma in san kana shiri sai kaga an zauna lafiya to shine addinin musulunci ya nufa da cewa ku yi tanadi mastata'atum bakin gwalgwado min kuwatin na daga ƙarfi ƙarfi kowane iri ƙarfi na tadribi wanda za a ba sojoji da ƙwarewa wanda za su samun ƙarfi na komi na tsalle-tsalle da na bige-bige da kuma iya harbi ɗin kanshi bai zamowa daidai ya zamo soji kaman gama garin mutane da an tunkuɗe shi sai faɗi ko bai iya gudu ko bai iya haraka dole a darraba shi ya zamo ya samu ƙarfi Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallama ya fasarta kowa a nan da cewa hiyar rami halbi kuma kaga a ƙarshen zamani sai zamo harbi shi ne ƙarfi kenan ku yi tanadi kadiba yanzu wannan wanda aka kashe a iran daga ina aka harbo shi daga wani wuri aka bugo su kenan alkuwatun rami bugu shine harbi din nan shine karfi a yanzu kuma kaga annabi lokacin da ya faɗi wancan akwai mashi akwai ababe wanda ake harbawa fi'ilan amma bai kai irin zamanin yanzu ba wanda ke da kwai bindiga da wannan sawarih wanda suke ɗaukar daga ƙasa zuwa ƙasa don haka annabi ya ce alkurwa alkuwa arrami yanzu ka diba bindigan nan da ta zo ha za ka ga in yaro ƙarami ya rike ta inda ya san yadda zai harba ta to wallahi in ya ce usjud li fasjud wa sabbih bihamdihi in yaro zai ce maka yi mana sujada in yana rike da bindigan nan ko wallahi ko shawara ka kai is sujada ka ce mashi subhanak saboda menene yanda ya saki kurum kashi ka zai to kenan alquwatur rami in ka kalle shi sai kaga jikin shi rauni ne bai da karfi bai da komai ayi tanadi me yasa kafirai su suka yi tanadi sun fahimci wannan ma'ana me yasa suke hana musulmi su yi tanadi dan sun fahimci wannan ma'ana in ya zamana an san cewa ka yi tattalin yaƙi to wallahi tsoro kake badawa amma daga inda aka san cewa ka yi kwanci ba ka da makami in an zo wajen yaƙi ma ba ka iya komai to kai ƙasƙantacce kake a kallon mutane za a iya juya ka yadda ake so idan kun da tarda haka abu tsayyibin mutanabbi ya ce إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة إن كان سن كرايو أكسكن جدي كذبو كسكن جدي كي رايو تكسكن فلا تستعدن الحسام اليمانية تو كيتانا دن تكو بي تي مجني ناوتي إن ود أكي كيراوا أيمن ولا تستطيلن الرماح لغارة kakkai tanadin mashi a wancan lokacin kenan wala tastajidanna al-itaq al-jawad al-awatiq aw fala tasta'iddan fala tasta'iddanna al-jawad al-zawakiya kakkai tanadin dawakai wanda da su ne ake yaki in dai haka na son ka rayu a kaskantacce a kaskance to kakkai tanadin kayan yaƙi kafirai sun fahimci haka don haka duk ƙasa wadda ta taso take son ta yi tanadin makamai wanda za ta kare kanta da su su sun tanada to sai su nemi murkushe wannan ƙasan tare da tuhume-tuhume tare da yaƙan wannan ƙasan kudi bai yadda aka yi iraq kudi bai yadda ake yi a nan iran duk abin da suke yi su hana mutane su tanadi abinda za su yin ƙarfi irin yadda suka yi ƙarfi don in kuka yi ƙarfi irin yadda suka yi ba wani wanda ya so ya zo ya ci maku mutunci ko ya taka ku wannan ala mustawar daula ke ala mustawar fard sai ka ga mutum yana mallakar miliyan goma wai amma 'yan bindigan nan dai wadda ko dai baka halba baka ɗan ba da tash tash shabun su tsere in kuma suka san akwai ta gidanka kuma shikenan sun ƙara zuwa kenan wai sai ga mutum kawai ya namu qarir al-ayn haka za kawai ba ko sanda ta kirki babu gidan shi ko wuka sai yan tashar anguwa kaɗai su zo da adda su tsare gidan shi su ci mutuncin gidan shi su ɗibi abin da suke so su yi aikata abin da suke so saboda ne ina wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr ina ganin yana daga sakaci a ce mutumin da zai mallaki miliyon goma ya zamo bai tanadi bindiga ba ba a ce ka ɗauke ta haka nan ba a'a ka tanade ta kamar da takarda kuma ba a ce ka zamo ɗan ta'adda ba amma ka kare kanka ka kare mutuncin gidanka ka kare mutuncin iyalanka Allah ne ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayri turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ba a ce ku zo ku bige su ba ko a'a kamar yadda na faɗa dan in suka san kayi tanadi za su ji tsoro wannan tsoron shi ake bukata kana tsoro ina tsoro sai a zauna lafiya turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wanda za ku tsoratar da makiya Allah da makiyanku da shi wa akharina min dunihim da kuma wasu wanda ba su ba ana wajjaha magana ne ga sahabban annabi annabi da wanda ke tare da shi na daga sahabbai wa akharina min dunihim da wasu wanda ba su ba su mushrikai wanda ke yakan ku ai su ne makiyan Allah wanda suka zo a badar ku to ku tsoratar da su da wasu ma wanda ba su ba sai malamai suka rinka sabani su wane ne wannan wasu su ce wasu wanda ba su ba ana nufin yahudi ne wasu suka ce a banu ƙwaraiba ne wanda suke warware alkawari a nan gaba a gazwato khandak wasu suka ce a'a munafiqun ina ga al'imamu ibn kathir ya ce wannan shine yafi kusa kenan wa akari na min dunihim da wasu wanda ba su ba kenan munafikai su kansu wanda la ta'lamunahum wanda ba ku san su ba suna nan ɓoye ba kusan makiya ne ba Allahu ya adamuhum Allah maɗaukakin sarki shi ya san su wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi kenan an ce ai tanadi shi kuma tanadin dawakai da makamai da sauransu yana buƙatar kashe kuɗi to ko mutum ya tanadan makanshi kenan kuɗin shi ne zai zo ya sa cikin hanyar Allah ko wani ya tanadan mashi wannan makamai ya tanadan mashi abin da zai hau ya je wajen yaƙi wannan sa kuɗi ne cikin hanyar Allah sai Allah ya ce wa ma tunfiqu min shay'in duk wani abin da kuka san za ku ciyar da shi fi sabilillahi cikin hanyar Allah na zuwa yaƙi ko kuma hanyar Allah wadda ma take kowace iri ce yuwaffa ilaikum Allah zai cika maku wannan abin da kuka ciyar din in kuka bada wa ma tunfiqu min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da za ku ciyarwa dan Allah fa huwa yukhlifuhu Allah madaukakin sarki zai maye maku wurin wannan abin da kuka ciyar dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma naqasa malun min sadaqa dukiya ba ta ragewa saboda an dauka an bada Allah zai maye wurin abin da kuka bada kullun in an wayi gari akwai mai kira wanda Allah ya sa ya kira ya ce Allahumma a'ati mumsikan khalafa Allahumma a'ati mumsikan talafa mai badawa Allah mai da mashi abin da zai maye wurin abin da ya bada kenan wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun Allah madaukakin sarki zai cika maku wannan abin da kuka bada wa antum la tuzlamun kuma ba a zalunta ku Allah madaukakin sarki bai zalunta kowa komai faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata alkhairi ko da nauyin zarra ne ya raho zai gashi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata sharri ko da nauyin zarra ne ya raho zai gashi
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم
shi yaƙi abu ne wanda yake ana diba maslaha ne ba kullum al'umman musulmi ba su cije komi zai zamo ya zamo an gane mu ce sai an je an yi yakin komi take zama ta zama wannan ba tunane ba ne mu ce sai mun aikata abu kaza tsakaninmu da suwa ne komi take zama ta zama alhikma shine menene maslahanmu in wajen yakin ne shin maslaha mu je a buga koko maslaha mu zo a yi sulhu na zaman lafiya shin mu yi alaƙa da ko shine maslaha gare mu ga jama'a ko mu yi baran-baran da ko shine maslaha kowane shi ake dibawa kamun a ɗauki wani mataki na aje a yi yaƙi ko ka a yi a yi alaƙa da ƙasa ko ka a yi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in janahu lissalmi fajnah laha in kafirai suka karkata wajen zaman lafiya a zo a yi zama na lafiya wanda ba yaƙi kai annabi fajnah laha kai ma ka karkata zuwa wannan zaman lafiya ɗin wa tawakkal ala Allah sai ka dogara ga Allah kuma ko da an yi ittifaki na zaman lafiya in suka taho da yaudara a wannan lokaci Allah shine zai kara yaudarar tasu ba za ta kawo gare ka ba kinan wa in janahu lis-salmi ba a ce ila salmi ba suka ce lam nali da kuma ila ya nobu ba'duha an ba'din waɗannan suna zamowa maimakon juna ne kenan wa in janahu lis-salmi in suka karkata zuwa zaman lafiya da aji yaƙi fajnah laha kai annabi ka karkata zuwa zaman lafiya din da aji yaƙi sannan kuma abinda zai biyo baya in sun faɗi hakan ne saboda yaudara to wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah madaukakin sarki innahu huwa samiul alim Allah madaukakin sarki mai ji ne ga dukkan abin da za ku faɗa na maganganu wajen yardejeniya ta zaman lafiya inda gaske kuke Allah ya ji abin da kuka ce kuma ya san abin da ke cikin zukatanku sami'un mai ji ne ga ababen da kuke faɗa min yi ittifaqi kan kaza min yarda da kaza min yarda da kaza alimun masani ne da halayenku da kuka abinda kuka ambata ga bakinku shine cikin zukatanku ko kuma zukatanku sun kunshi wani abu daban na munafici dukka dai Allah ya sani
وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
Allah madaukakin sarki da ya nuna ma annabi in suka karkata zuwa zaman lafiya shi ma ya karkata to za ka iya ka yi yarda da mutum ya fito maka ta yaudara ya yaudare ka shine Allah ya ce wa in yuridu an yakhda'uka in suna nufin su yaudare ka fa inna hasbaka Allah Allah madaukakin sarki dai ya isan maka huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah madaukakin sarki shine ya karfafe ka bi nasrihi da taimakon shi da baka cin nasara ya taimaka maka wa bil mu'minin kuma ya taimaka maka da mominai wanda ke tare da kai wa allafa baina qulubihim Allah ya daidaita tsakanin zukatansu lokacin da ba su shiri Allah ya zo ya shirya su wanda wannan shiri da aka samu tsakaninsu lau an fakta ma fil ardi jami'an da za ka ciyar da duk abin da ke cikin duniya gaba ɗaya na arziki ma allafta bai na kulobi ba ka iya daidaita tsakanin waɗannan mutane waɗanda suke rishin shiri tsakaninsu walakin nan allaha allafa bainahum sai dai allah maɗaukakin sarki shi ne ya daidaita tsakaninsu innahu azizun hakim don allah maɗaukakin sarki azizun gagararre ne mabuwayi ne hakimun kuma allah yana aje kowane abu inda ya dace yana da hikima wa in yuridu an yakhda'uka in suka yi nufin su yaudare ka kai annabi fa inna hasbaka allah Allah ya isan maka so da yawa kafirai suke shirya ma annabi ‘yan ƙasa annabi ya je sulhu su nemi bayan katanga wani ya jeho duti don ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo jibrilu jibrilu ya zo ya faɗa ma annabi ai ga sunan suna nufin kashe ka annabi ya tashi ya bar wurin su zanyo da guba a cikin nama ya ba da jibrilu ya ba shi labari akwai goba a cikin wannan nama waɗannan dukkansu mutane ne wanda an yi yarjejeniya da su to Allah ya ce wa in yuridu an yakhda'uka in suna nufin su yaudare ka fa inna hasbaka Allah Allah ya isan maka shi Allah nan huwa alladhi ayyadaka shine wanda ya karfafa ka bi nasrihi da taimakon shi wa bil mu'minin da kuma mu'minai zana mani muminai wanda suke tare da annabi wanda Allah ya ce wa bil mu'mini dan Allah wani dan zana mana ko guda uku Abubakar Umar Uthman akwai dan shi a ciki diba huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi Allah shine ya karfafa ka da taimakon shi kuma wa bil mu'mini da kuma mu'mini alƙur'ani shi ne ke tabbatar maka da cewa sahabban annabi momine ne kai alƙur'ani cewa ya yi fa'in amanu su waɗanda suka biyo baya in suka yi imani bi misli ma amantun bihi faƙaɗe ta ku sahabban annabi in mutane suka yi irin imaninku to shi ne sun shirya wa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaq in suka kauda kai ba su yi irin imanin sahabbai ba to sun shiga cikin kuna nan muna nan tsakaninsu da Allah riba Allah ne ya ƙarfafa ka yake faɗa ma annabi bi nasrihi da taimakon shi wa bil mu'minina da kuma mu'minai duk duniya ba mu'minai sai sahabban annabi amma ya zama da su ne kuma ake zagi yan shi ake zagi suna la'antar su suna yin wurdi da la'antar su kaga wannan yana nuna taɓewa wabil mu'minin wa allafa baina qulubihim Allah ya daidaita tsakanin zukatan mu'mine annabi ya zo madina ya zo ya tattar da al-aus wal khadraj suna cikin mugun kiyayya larabawa mutanen shan fansa ne mari kadai in aka mari mutum ana iya shekaru ana yaki saboda an mari wani shekaru akwai lokacin jahiliya taguwa ta wata mace kurum aka zo aka soke da suka tashi ramuwa suka ce ai mu ba taguwa za mu sokewa ba suka nemi babban gida suka je suka soke shi suka kashe shi shugaban kabila suka zo suka kashe saboda an kashe masu taguwa raƙumi kawai aka yi wajen shekarar arba'in ana yaƙi to haka suke to akwai gaba tsakanin aus wal khazraj ƙazamar gaba wanda ba a ga maciji shi ne Allah ya ce wallabi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubi Allah ya daidaita tsakanin mu'minai wannan al-aws wal khadraj wanda ba su ga maciji sai ya kai sun koma ɗan uwan juna sai ya kai kai saboda ausi khazraji mumkin ya kashi dan uwan shi saboda khazraji ausi yana iya ya kashi dan uwan shi in wannan ya zama kafiri ne wannan musulmi za ka iya yaƙan ɗan uwanka saboda shi wannan abu ne wanda yake na mamaki a tarihi na larabawa wanda yake 'yan shamfansa wanda suke cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman dan uwanka in wani abu ya taso taimaka mashi shi yayi zaluncin ko shi aka zalunta la yasaluna akhahum hina yadubuhum fi naibati ala ma qala burhana in dan uwansu yazo yace an mani ba su tambayar hujja an mashin ba a mashi ba ƙarya yake shi ke da gaskiya baya da gaskiya ba wannan wajensu to amma Allah madaukakin sarki yazo ya daidaita tsakaninsu wa allafa baina qulubihim Allah ya daidaita tsakanin zukatansu Allah ke ce ma annabi law anfaqta ma fil ardi jami'an da a ce zaka sa kuɗi wajen neman daidaita tsakaninsu yin sulhu tsakaninsu da zaka ciyar da duk abin da ke cikin duniya na arziki ma allafta baina qulubihim ba ka iya daidaita tsakaninsu walakin Allah allafa bainahum sai ga Allah maɗaukakin sarki ya zo ya daidaita tsakaninsu innahu dan shi Allah maɗaukakin sarki azizun gagarare ne ba wanda ke iya ma Allah ba kuma irin sauran gagararru ba ka san in ka samu mutum sadauki ko dai ga ƙarfi na jiki ko ga ƙarfi na tattalin arziki yana da kuɗi ko kuma ga ƙarfi na matsayi shugaba ne ko yana da wani abu ka san wani lokaci rasa hikima ake wajen irin wannan duk dogaran shi ko dai da matsayi na shi yake dogaro ko da kudin shi yake dogaro ko karfin shi yake dogaro za ka iya ganin shi yana da karfi wajen wannan bangaren amma wawa ne zai iya tashi yayi abin da bai dace ba ko ya tashi yayi abin da ya dace ba lokacin da ya dace ba ko ba wurin da ya dace ba to Allah ba haka yake ba Allah gagararre ne kuma in ya tashi yin abin zai yi inda ya dace lokacin da ya dace wurin da ya dace shi ne ake nufi da aziz gagararre ne hakimun kuma Allah mai hikima ne wanda yake aje kowane abu inda ya dace a aje shi Mhm.
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرج المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون
Allah madaukakin sarki ya ce menene farkon ayi? ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi hasbukallah Allah madaukakin sarki ya isan maka hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin da waɗanda suke binka daga cikin mu'minai ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi harridil mu'minina 'ala alqital ka kwadaitar da mu'minai zuwa ga yaki in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 in akwai mutum ashirin wanda suke masu haƙuri za su iya rinjayen mutum ɗari biyu wa in yakun minkum mi'atun in aka samu mutane ɗari yaghlibu alfan min alladhina kafaru za su rinjayi mutum dubu daga cikin kafirai bi annahum qaumun la yafqahun dan kafirai mutane ne wanda ba su fahimta balle su gane taimako daga Allah yake ba daga yawa ba da ƙarfi kaga kenan kowane mutum guda zai yaki mutum nawa kenan goma wannan shine farkon hukunci Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum a yanzu Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙa maku wa alima anna fikum da'fa Allah ya san cewa akwai rauni tare da ku fa in yakum minkum mi'atun yaghlibu mi'ataini wa in yakun minkum fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn in akwai fa in takun an karanta haka fa in takun minkum mi'atun wa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn kenan yanzu za a dauki maimakon mutum guda ya fuskanci mutum goma yanzu fa in yakun fa in tak fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn kenan in akwai mutum 100 wanda suke masu haƙuri za su rinjayi ɗari biyu na kafirai wa in yakun minkum alfun yaglibu alfaini bi idhnillah in cikin ku akwai wanda suke mutum dubu wanda suke masu haƙuri to za su rinjayi mutum dubu biyu na kafirai kenan haka da mutum guda zai fuskanci mutum goma yanzu mutum guda zai fuskanci mutum biyu yaglibu alfaini bi idnillah za su rinjayi mutum dubu biyu da izinin Allah kenan dubu na mummunai zai rinjayi mutum dubu biyu na kafirai wallahu ma'a sabirin Allah madaukakin sarki yana tare da masu haƙuri ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital ka kwadaitar da mu'minai ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya kai wannan annabi hasbukallahu Allah ya isan maka wa manita ba'aka kuma Allah ya isan ma waɗanda ke tare da kai daga cikin mominai Allah ya isan maka kai annabi kuma Allah ya isan ma waɗanda ke tare da kai daga cikin mominai wannan tafsiri ne ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya kai wannan annabi Allah ya isan maka kuma mumine sun isan maka wannan shi ma tafsiri ne ka gani Allah ya isan maka Allah ya isan ma mumine dukkan ku da kai annabin da sahabbai wanda ke tare da kai Allah ya isan maku gaba daya ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah Allah ya isan maka ya kai wannan annabi kuma waɗanda ke tare da kai na daga muminai kuma su ma sun isan maka don haka ba ka bukace da sai ka je ka nemi taimako na kafirai ko munafukai ko abin da ya kama da haka dukkan wannan tafsirai ne yanzu in ka ɗauki wannan tafsiri na ƙarshe sahabban annabi yanda Allah ya isan ma annabi zai iya ba annabi kariya haka sahabbai ga yadda suke son annabi suke mutuwa akan kare annabi wanda za a zo wajen yaƙi suna ganin mutuwa wani ya rinka tarar wannan mutuwan da kadda kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shine Allah yace wa man ittaba'aka minal mu'minin kenan waɗanda suke biyarka daga cikin mu'minai su ma sun isan maka ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin sai aka ƙara maimaitawa da tawkid ya ayyuhan nabiyyu kuma aka ƙara maimaitawa dan abin ya shiga cikin kai ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ka kwadaitar da mominai alal qital akan yaki ka kwadaitar da mominai yaki abu ne wanda yake mai fadla amma yaki wani iri yaki na gaskiya ba ta'addanci ba yaki na gaskiya wanda ko dai ya zamana za a je a yaki kafirai ne makiyan Allah ko kuma ya zamana zuwa akai aka tarda ku cikin ƙasar ku ko musulmi to a wannan lokaci yaƙi ya zama dole ga kowa to a wannan lokacin yaƙi yana da daraja wadda take ba ‘yan kaɗan ba shahidi wanda aka je aka kashe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana yafe mashi da farkon jini wanda zai tsasa daga gare shi kenan annabi ya kwaɗaitar da mominai ya zuwa yaƙi saboda shi yaƙin nan abu ne wanda bai da daɗi mutum yana ganin ga yanan fa ɗan lokaci kaɗan yanzu nan ina da rai da an jima kaɗan kawai na mutu to mutane kuma ba su san mutuwa aisha radiyallahu anha ta ce kulluna ya karahul maut dukkanmu muna kin mutuwa don haka Allah ya ce kutiba alaikum alqital wa huwa كتب عليكم القتال وهو حر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لكم Allah madaukakin sarki yace kutiba alaikumul qitalu an wajabta yaki gare ku wa huwa kurhul lakum shi yaki abin ƙi ne ga gare ku saboda mutuwa ce kuma kowa yana kin mutuwa sai dai Allah yace wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum yana yiwuwa ku ki abu ya zamo alkhairi ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum yana yiwuwa ku so wani abu kuma wannan abin ya zamo sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani ku ba ku san abin da zai je ya so ba don haka in za ka roƙi Allah abu roƙi alkhairin wannan abu cewa in akwai alkhairi ciki Allah ya tabbatar maka da shi in ba alkhairi ciki Allah ya nisantar da kai daga wannan abu ba ka rinka tunkara abu Allah ba ni ba ni ba dan yana yiwa Allah ya baka abun mugun abu na nan cikin shi ko kuma ya zamo kana kin wani abu kuma alkhairi ne cikin wannan abu kenan in ka tashi roƙon Allah roƙi Allah ya baka wannan abu in akwai alkhairi cikin shi ganinka ba shi ne ganin Allah ba Allah yana gano ƙarshen lamari kai kuma farkon shi kake gani in yana da kyau kana ganin ga kyawun nashi na shi kuma Allah yana tsinkayo bayan wannan abin da kake kallo din kinan dan haka in mutum zai yi roki Allah ya roki Allah alkhairin abu ba a baka abu ba wa asa an takrahu shay'an yana yiwa ku ki abu wa huwa khairul lakum shi wannan abin kuma ya zamo alkhairi ne gare ku to don haka yaƙi ba a san shi saboda akwai mutuwa cikin shi sai Allah ke ce annabi ka kwaɗaitar da mominai zuwa ga yaƙi in ya kun minkum ishiru na sabiru na ya galibo mi'atai kinan akwai mutum ashirin zai yi rinjayi mutum ɗari biyu wa in ya kun minkum mi'atun ya galibo alfan min alladhi na kafaru bi annahum qaumun la yafqahun in akwai mutum wanda yake ɗari zai rinjayi mutum dubu daga cikin kafirai don su kafirai ƙaumun mutane ne wanda la ya ba su fahimta irin fahimta ta momini su gani suke kawai ƙarfi ne yawanmu makamanmu insha Allah kuma mu saba mu Allah yadda muke so za mu ci nasara wannan kuskure ne ba shi bane abu jahalin ya fahimta saboda bai fahimta ya ga sun kwaso mutum dubu tare da makamai kuma yana yiwa labari ya kai mashi cewa annabi ba cikakken shiri ya yi ba kuma ya ma sani wanda za su zuwa su tarbi 'yan kasuwa ba sai sun yi cikakken shiri ba to lokacin da gurur ya kama shi sai yake ganin cewa an ce koma ya ce ba zai koma ba ba zai koma ba sai ya zo nan badar sun tashi sun yi abinda suka ga dama su saba ma Allah su yi abinda suka ga dama don girman kai larabawa su san cewa su ba sauki ba ne to bi annahum qawmun la yafqahun dan ba su fahimta sai Allah madaukakin sarki yace al'ana khaffafa Allahu ankum maimakon a ce mutum guda ya fuskanci mutum goma wa alima anna fikum da'fa an karanta du'fan an karanta wa alima anna fikum du'afa akwai wanda suke masu rauni al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima annakum anna fikum da'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn in akwai mutum wanda yake guda 100 masu haƙuri za su rinjayi mutum 200 wa in yakun minkum alfun yaglibu alfaini bi idhnillah in akwai mutum dubu masu hakurin ma dai su ma za su rinjayi mutum dubu biyu da idinin Allah wallahu ma sabirin Allah yana tare da waɗanda suke masu hakuri ne ina ga anan ya kamata ko sai gobe in Allah ya yi rai sama da taƙi نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin in akwai tambaya in Allah ya sa an sani sai a karba in ba sani ba sai a bada lokaci wa alaikum assalam wa
tsarin tsarin an sa ne ba a tawasirin mutum